الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tajwidi a cikin littafinmu mai albarka littafin matnu tuhfatil aghfal a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun gama karatu cikin filmithilaini wal mutaqaribaini wal mutajalisai wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon aqsamul maddi aqsamul maddi wato kashe-kashe na ja saboda ja ba kashi ɗaya bane a cikin alkur'ani lokacin da mutum yake karatun alkur'ani kare ya tunanin cewa ko ina kawai za ka yi maddin shi ne ka yi mai bugo ɗaya wani za ga cewa tunanin shi tajwidi shine wannan ja ɗin ko ina in ka zo ka ja shi wani za ga hata kala jan ta yake kala saboda yana so ya ga cewa ya yi tajwidi saboda shi kuwa inda mutum zai zama to tajwidinsa na burokin ne za a gane irin na doka ne a titi malam ya ce walmaddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyyan wa hu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wa la bidunihi al-huruf tujtalab بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو يضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكنا in infitahun qabla kullin udina a wato yace wal maddu asliyun wa far'iyyun wato ja kashi biyu ne akwai asliyun akwai maddul asl ja wanda yake na asali wanda duk wani mai karatu inda ko bai karatun tajwidi ba inda ya koyi karatu a wajen malami to yanda zai ja wannan gurin kawai haka zai ja shi ba shi da ƙari ba shi da rage ba zai ƙara akan haka nan ba zai ƙara ba zai rage akan haka nan ba wa far'iyyun lahu sannan kuma akwai reshi na ita wacce madda din akwai almaddul asl akwai kuma almaddul far'i akwai ja na tushe akwai kuma ja na reshi wanda shi na reshe shine yana da kai wani sababi da ya haifar da shi amma na asali shi kuma haka yake sahibu ɗabi'atis salima la ya zidu fihi wa la yanqusu alaihi mun gane da kyau baya kare a cikinsa kuma baya ragi da kansa wa sammi awwalan ɗabi'iyyan wato sai ka ambaci ja ɗin na farko shine da yace almaddu asliyun ko to sai ka ambaci ja ɗin na farko shine maddul asl ɗin sai ka ce mai ɗabi'iyyan maddu ɗabi'i ja wanda yake na ɗabi'a shi yasa waɗansu daga cikin malamai suke ce mai dama madu ɗabi'i saboda da annan sahibar ɗabi'ati salima la ya zidu fi wala yankusu anhu baya yin ƙari a cikinsa kuma baya yin ragi game da shi shine sahibar ɗabi'ati salima wanda ya koyi karatu ba wai daga jikin musahafi ba inda ya je shi an mai darasi to za ka ji cewa yadda yake karanta ko da ba a karanta yadda shi tajwidi ba to ba zai faɗe shi ba bayan da ya kamata din ba duk wani wanda ya karatu a gaban malami ba za ka ji ya ce ɗala ba ko kamar yadda ba za ka ji ya ce kuma ƙala zai ce ƙala alamu kullaka misali in ka je ana maka darasu a lo ƙala alamu kullaka in na kalanta sau da yamma isa gura ƙala in sa da duka an shayin ba da haka na bisa ibi ne kadu balagata min laduni uzura za ga haka za a maka ba za ka ji ba mai maka darasu ya ce maka ƙala alama kullaka innaka lan tastadi'a ba zai maka haka nan ba ga da kyau kuma kamar yadda ba zai ce maka ba ƙala dole zai ce maka ƙala amma ba za ce maka ba ga tajwidin shi yadda yake ko to wannan ja din shine ake ce da shi maddu dabi'i wanda duk wani wanda yake karantar da alkur'ani ya san tajwidi bai san tajwidi ba iya wannan jaɗin sai ya tabbatar maka da shi a gurin jaɗin qila ya nuhu hubid bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'ak magana da kyau qila qala sai kuma ya qulu da gani dai haka din nan haka ake karanta su wannan shine maddu tabi kenan qila qala yaqulu duk lokacin da mutum zai karanta shi sawa'an da tajwidi ko ba tajwidi maddu din nan sai ya tabbatar da ita yaqulu a innaka laminal musaddiqin kaga yaqulu ba zai ce ba yaqulu a innaka yana faɗar haka sai a danna mai ja ja din ma inda dama yana akwai wani wanda zai kwade shi ya kwade shi da mariya tashi sai ce sai ta hajiya kai karatu ya kulu ina kaga gurin ja anan kun gane da kyau ce to ai an ce ana jan dun gurin da ya dace a ce to nan bai dace ka ja shi da yawa ba kun gane da kyau yawwara wa huwa yace to shi maddu tabi'i shine wanda ma la tawaqquf lahu ala sababi wato wanda ba yadda tawaqqufi baya tsayawa akan wani sababi ba wani sababin da yake haifar da shi wala biduni hil hurufu tujtalab sannan kuma ba zai yiwu ba a faɗi harfa ba tare da shi ba la yumkin an tujtalab al hurufu bidunihi ba zai yiwu ba a janyo harufa ba tare da shi ba shine dama ake ce mata la taqumu zatul harfi illa zatu zatu harfi al madd illa bi zatin harafi na madda baya tabbata sai da wannan maddu dabi'i kila bayan da za ka ce kila kana cewa kila ko wanda yake koyan wannan hada karatu mutumin da ka koyar da shi baki ko in ya ce maka kila za ka ce kai kallaci da kyau dai haka ake kila mun gane da kyau haka za ka ce mai kila za ka ci to ta yadda kawai za tu harfin maddi la ta kumu illa bi shi ne wala bi duni hil hurufu tujtalab ba zai yi ba a janyo waɗannan harufa din a karanta harafi ba tare da wannan madda din ba ba shi da wani sababin da ya haifar da shi in ban da sababin shi na asali shine huruful maddi guda uku wawun ya'un alifun su ne sababin su ne huruful maddi ko to ba wani sababi na ɗauri ko na alhamza da ya shige shi wannan ita ce maddu ɗabi'i maddu ɗabi'i ita ce wanda wannan kusan mutum din mai karatu mun itifaki a kanta to inda ake dama samun bambanci shine wajen maddul far'i almaddul far'i ja na reshi wanda kuma shine ya kalkasu wajen kashi goma sha uku to anan da inda ake samun matsala wani za a ga saboda kakalan shi in ya zo shi yana so ya koyi tajwidi za a ga gurin da ya kamata ya mai maddul iwa sai ya yi shi ya ja da yawa haka maddul tamki irin su an kano ki maddul badal in ba warshu ba ba shi da wannan ja din da yawa to amma za ga wani iya zo yana maka madad iwad sai ka ji kamar ma ya fitar da kai daga cikin madad iwad ya kai ka wata madda za ka ji wani yana wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita yace maka muqita din da ya ja ka dawa sai ka ma manta cewa to ina ne za da da mu ga da kyau ko wasu ne zai ba zai yi haka nan ba kuma in wasu ne zai yi tawul din nan munawwana ce gane da kyau kawo kuma wawun ne a gabanta to sai ga mutum ya fitar da kai daga cikin hayyacinka shi ta haɗin nan ya ja shi shi kuma ba gurin ja ba ne iya madul badal a nan zai yi mata irin da madul iwa ba ake ce mata muɗi ta gane yawwara bal ayyu harfin bari dai abinda ake cewa wanda la yumkin an tushi talaba bidunihi shine kowane harafi ja ba da maddin ya zo shi bayan wannan harafi na madda ghairu hamzin aw sukun in dai ba alhamza bace ko dauri fa tabi'iyyu yakun wato wannan yana kasancewa madda tabi'i dukkan wani harafi wanda ya biyo bayan alifi ko ya biyo bayan wawun ko ya biyo bayan ya'un in dai ba harafi bane na alhamza mun gane da kyau kuma ba dauri bane to wani ana ce mai madda tabi'i ɗauka ƙulu ƙulu ƙulu wawunan harafi na mada ne ko ba harafi na mada ba me ya biyo bayansa lamun lamun ko ƙulu to yanzu wannan za ka ce mata madar ɗabi'i amma lokacin da ka ce ƙulu amanna ƙulu amanna lu amanna dinnan kaga alhamda ta biyo babu to yanzu wannan ba za ka ce mata mudu tabi'i yanzu ta tashi daga mudu tabi'i ta koma almudul far'i mun gane saboda amanna dinnan alhamda ce sai kuma irin misali ka ce khawf khawf kaga khawf lokacin da ka daure wannan wawu din yanzu ya tashi daga mudu tabi'i ya koma harful lin ana mun gane ko irin su yanzu in ka ɗauka ya amaluna ya amaluna mene ce ana nunin ce ko mai gare ta fata kafin wawon ta zo ta ko wata madda ce na madda ɗabi'i to amma lokacin da za ka tsaye a kan ta kai sukun to za ta koma arzu da sukun ta tashi daga ɗabi'i ta koma arzu da sukun mun gane da kyau yanzu lokacin da ka ce وهم يكفرون بالرحمن كاغا يكفرون يكفرون ko to in zaka tsaya kan yakfurun din nan saboda daure zaka yi wa nuna to yanzu ta tashi daga madul babi'i ta koma madul arab sukun wa hum yakfurun amma lokacin da zaka yi wasal dinta ba zaka ce yakfurun na birrahman kana haka za ce kai ka huce ka'ida ya ce to ji wani shi da ya karanta ya ce ya furun ya ce to ai shi tsayawa yi kai ma inda tsayawa za ka yi ba za a ce maka komai ba mun gane wahun ya furu na birrahmani ulhuwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matabu kaga ta ƙarshe ma ta koma adadu da sukun saboda ka ɗaure ta amma yadda ce ba za ka yi ba mata mun gane da kyau za ka yi mata wasali ƙasa ne Allah sa mun gane to wannan shine duk maddi din da ya zamanto sababinsa ba alhamza ba ce kuma ba sukun ba ne shine ba adadu da sukun ba ce sannan kuma ba alhamza ba ce ba irin su wallazi auhaina ilaika ba ne yanzu wallazi auhaina ilaika wannan ja'iz ne duka ko to ja'iz ita kuma wajen ƙura'u suna da kai fuska guda biyu waɗansu suna ganin cewa ja'iz ɗin ja'iz ce za ka iya jan ta gida da harkatai irin da za ka ja badal za ka iya mata arba'u harkat hamsu harkat wannan shi ne abin da za mu ɗauka cewa asim ibn abin da juri al-kufi haus da shuba haka suke karantawa in muka ɗauki nafi almadani ta ɓangaren riwayan warshu fuska ɗaya gare shi nan ja'iz ja shida yake musu amma in muka ɗauki ƙalun yana da waɗancan fuskokin don ma in ka ɗauki ƙalun da kasuru da da da silatu mimil jami'i fuska ɗaya gare shi shine wannan ja'iz ɗin yana mata kasuru ne irin susu yake mata mun gane da kyau so za mu ga cikin ƙurra'u waɗansu suna janta bi mikida da sitti harkati in ka ɗauka warshu in kana karatu da riwayan warshu to sai inda mai ya ƙare haka in kana karatu da riwayan khalaf ana hamza sai inda mai ya kare ja'iz janta zaka yi ta zamanto da kyau irin yanda zaka ja wajiba haka zaka ja ta lokacin da kake karatu da ruwayan khallad wato haka zaka ja ta ita ma amma sauran qurra'u zamu ga cewa ja'iz tana da kai dan daga kafa akai warshu khalaf khallad da masu ne kusan guda uku wanda wajen ja'iz ba suka dan saba jumhur to amma in ka dauka susi da dalul da ibnu kathir kiransa da riwayan mumbul da bazzi kowanne inda kana karatu da riwayansa da da in ka dauki ibn qalun da silatu mimil jami ba da ba da ba da tare da muwafaqar jumhur ba inda ka dauke sa da silatu mimil jami dole ya zama to kuma kai kasar din bada kai kasar din jaiz mun gane والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير wato haka za ka tafi da shi a bambancinsu da lokacin da baka doki ba silatu mibil jami'i shine wallazi kana da huska uku in baka doki ba silatu mibil jami'i za ka ja ta da kyau in kana so amma in dai ka ɗauki sulatu mimul jami'i misali wata sura ma ya kamata mu ɗauka wanda za mu ga abin ya fito a shidi ƙarara na'am يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه to haka zaka tafi akai amma lokacin da haka lokacin da kake karatu da riwayan ibn kathir ummul kobazi saboda shi bayan ma tsalu wajen silatu mimul jami shi yana silatu ha'i damir mun ga da kyau yayi kari akan balun ta fuskar lokacin da kake karatu a haƙul damir sai ka kula da shi mun gane hihi ɗinsa ta yawa shi hihi ɗinsa ta yawa a cikin ƙwar'ani za ka ga cewa alif lamim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarihi بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون قراءة ابن كثير تنا da kwai dan wahala kaɗan ga wanda bai saba karatu da ita ba tana da wahala kaɗan saboda abubuwan da take da na hihi din nan an gane jin الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم الله تنادى وهلا سيدكم أقول دادي ولوكتشن sai mace ya tattaro hankalin shi guri guda in yana karatu da ita na'am wal akharu al far'iyyu mawqufun ala sababin ka hamzin aw sukunin musjala wal akhar kuma maddin daya jan daya shine al far'iyyu maddul far'i mawqufun ala sababin wato shi abun tsayarwa ne akan sababi ka hamzin wato kamar in ba ya zamanto alhamza au sukunin ko kuma ɗauri musjalan sake ba kaidi da aka ce musjalan ma'ana mutulaka sake ba kaidi wato almadul far'i shine wanda ta tawaqqafu ala sababin akwai sababin da ya haifar da ita sababin in ma ya zamanto hamzi kaga muka ɗauka madul wajib almuttasil hamzi madul jaiz almuttasil hamzi madul badal hamzi ne mun gane sai kuma ausukun in muka ɗauka maddul lazim al-musaqqal hamzi maddul lazim al-mukhaffaf sukun ne maddul adil sukun sukun ne gashi nan maddi da yawa irin in ka ɗauka maddul iwab sukun ne saboda zaka tsaya akan talwini ne amma kuma ba za ka faɗe shi ba ko yawwara to ga sunan ne to ma zaman to ala hamzin aw sukun sikalan mutlaqan sake ba kaidin hurufuhu thalathatun fa'iha yace harufa na maddi guda uku ne fa'iha ka kiyaye su ma'ana fahfazha ka kiyaye su wa'ayi i mun gane da kyau wa'ayi sai ka ce mutum i haddace kenan shine in ka ce i ma'ana ihfaz ka kiyaye ka haddace shina nan ya ce fa'iha ka kiyaye su wato ka yi ihaɓa da su ka kiyaye ka haddace su min lafazi wayin wato an haɗa maka su a cikin lafazin wayin wayin waɗannan su ne hurufin maddi guda uku mun gane wawun alifun ya'un su ne kuma muka ɗauka su ne hurufin illa a ɓangaren da hau walwawu والياء جميعا والالف هن حروف حروف الاعتلال المختلف سنة حروف الاعتلال gane ko alifun da wawun da yawun sune huruful illa a nahau anan kuma sune hurufu almaddi a tajwidi kaga in ka rike waɗannan in a tajwidi ka rike su to ka rike sa a bangaren nahu in a nahu ka fara yin karo da su to sai ka rike su sune na tajwidi da sune huruful maddi din wa haya fi nuhiha wato an hada maka su a cikin wannan kalma ta nuhiha wanda za mu ga cewa a Qur'ani ina ga ita kaɗai ce take dauke da waɗannan harufan guda uku kalma ɗaya wanda ta hada maka guda uku din nan nuhiha in ka dauka nu wawun kenan hi ya'un ha alifun ba kalma ɗaya wanda za ka samu ta haɗa maka waɗannan guda uku yana ga yin ba ita kaɗai ba nuhiha lokacin da kake karatu tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumika min qabli hadha gane fasbir innal aqibata lil muttaqin yawwala wal kasru qabla al ya wa qabla al wawi dam shartun wato wal kasru qabla al ya shartun kasara wasali kasa kafin ya'un sharadi ne wajen in dai kana so ka gane cewa huruful maddi ne yanzu lokacin da kace qila yawon din nan kafin ta wani harafi ne gafin mai gare ta kasara to wannan sharaɗi ne kafin ka ce wannan huruful maddi ne ka ce ka ce da shi harful maddi ne ka ce yawon din nan harful maddi ce amma lokacin da ya zama to kafin ta ka samu fatha misali bait ga da kyau ba za ka ce mata ba a nan harful maddi za ka ce mata madulli ne ce ga da kyau sharaɗi ne dole ya zama to kafin ta ya zama to kasra ce ɗila si'a ji'a wa ji'a yau ma'izin bi jahannam wa ƙabril wawi bam sai kuma a samu bamma kafin wawun shi ma wannan sharaɗi ne idan ya zama to ka samu wawun amma kuma kafin sa fataha gare shi wannan ba za ka ce mai harfin maddi ba anan ya zama to harfin li na misali khawf khawf mun gane da kyau kaga nan wawun ya zo shi a daure amma kuma kafin sa ba wai wasali kasa ba ba rufa bace fatha ce to wannan ba zaka ce mai ba harful madd zaka ce da shi harful li anan allazi at'amahum min ju' to kaga ju' anan ju'in wannan madd badal ce kenan maddu maddu maddu dabi'i ce saboda ju'in wannan ƙaunar wawi an samu bom to amma daga ce wa amanahum min khawf wa amanahum min khawf فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة سوءة سوءة wannan ba za ka ce mata harful maddi wawun ana ya zama harfu alli mun gane da kyau yawwala wa fatuhun qabla alifin yultazam sannan kuma ana lazumtar wasa ne sama kafin alifi dole ne kafin alifi shi kuma ya zamanto fataha ne saboda dama shi alifi yana mujanasa ne da fataha kamar yadda ya'un take mujanasa ga kasra kamar yadda wawun yake mujanasa da dhamma mun gane da kyau qala in ka ce ƙala kuma aka ga kayi ya'un ba haka kake nufi ba ƙila kake nufi mun gane da kyau in ka ce ƙala aka ga kayi wawun kana nufin ɗawala ba wai kana nufin ƙala ba ɗawala kake nufi sai ka ce ƙala ɗin mun gane ba ka jan wato fatha da wawun in ka ce ko kuma ka ce ko ka ce ya ƙulu sai ka ce ya ƙawalu mun gane da gasu nan dai waɗansu abubuwa in muka lura da kyau qala yaqulu qila jaa yaji'u sai a ce ne juyi'a juyi'a eh eh juyi'a wannan ina ga waɗanda suke karanta haka akwai kisa'i yana karanta wa juyi'a yana yin ishmami ana na jimu wa juyi'a saboda dama wajen kusan guda ko takwas ko la makamancinsa وقيل وغيظ ثم جاء يشمها لدى كسرها وضم الرجال لتكمله wasiƙa bi ishmamin wasi'a kama rasa wasi'a wasi'at kana rawihi ambala kamar yadda shaɗibi ya kawo a farkon bakara game da abin da ya shafi waɗannan harufa ɗin ya ce to wallinu wato madullin shi kuma minahal yawo wawun sakana wato su ne minaha daga cikinsu akwai alya akwai ya'un wa wawun da kuma akwai wawun sakana da ya zamanto sun zamanto masu ɗaure na'am da ya zamanto sun yi zamanto da sukuni sun ɗauru idin fita hun ɗabula kullin ulina in ulinan in ulina in fita hun idan aka bayyana fataha ɗabula kullin kafin kowane ɗaya daga cikin guda biyu idan ya'un ta zo ta da ɗauri sai zama kuma kafinta an samu fataha ko wawu ne zo da ɗauri kafin shi an samu fataha to wannan sai ka ce da shi madulli mun gane da kyau khawf wawun ne da sukuni kafin shi fataha bait ya'un ce da sukuni kafinta fataha shay ya'un ce da sukuni wato ya'un ce da sukuni kafinta fataha sau'ata wawun ne da sukuni kafin shi fataha bayir ya unce da sukuni kafin ta fataha to wannan ana ce da shi mai madullin ba madul ba madul dabi ba ba a ce mai harfin madana madullin ake ce da shi na ga sai mu kwana nan go alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik